Allah mai maganin abokin gaba.
shafa ka ɗanɗan jarba mu ci uwar ɗan kwaya. Eh,
Allah mai maganin abokin gaba.
Allah ka tsare mu ɗan yawo baban saude.
Yau hudu ga wata, hudu ci ga watan Ogas ne ana ruwa na marka marka.
To ai wani gundun rani ne eh. nan Kano dai Ana ruwa na marka marka.
nan hakan mu rani ne ɗan yawo baban saude.
Ana ruwa na marka marka. Yau hudu ga watan Ogas ne gashi duk mun taru za mu la'anci uwar ɗan yindo.
Na sakwata mai jan baki Allah tsine mai ɗan yawo babansa Allah watsa shi.
Ja hankali dai jale ba daga laje ne ba. Sunan wannan waƙar mu fatattaki ‘ya'yan baƙi.
Irin fitattaki 'ya'yan baki tun da ba garin ubansa ba ne ba.
Fatattaki ‘ya'yan baƙi.
Allah ta duniya ɗan yawo baban saude.
Cani sunan wannan waƙar mu fatattaki ‘ya'yan baƙi.
Eh, amma na sakwata mai jan kundu. Yau.
Amma mu ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min at-tayyin.
Eh, mun ji da kun- zalimin ɗane shi.
Eh, mun ji kun taru kun zage mu. Allah sarki. Abin abin kunya ne dan yawo baban sauri. Saboda ni nan tali, ni ba kiɗa ba ba waƙa ba.
Ni da lailatan abin kirki ne, lailatan abin sulhu ne. Da ni lailatan abin kirki ne, ni lailatan abin sulhu ne. Manya na sun ka hana ne, Haka aka yi dan yawo sai ba.
da na kyale ka.
Eh, in muka ce ba za mu taɓa ba. Mm.
Ni da dole dole ke sulhu ne na dole ke maganar yin zikace manya na sun ka hana ni na ce kuma ni na yarda.
To ai na ji bai daina ba dan garba har yana zagi na. Wai har yana Ina zagi na.
zaman zama na rannan to sai na ji babbar sago. Daidai na ji sago sai na ce oho to ashe wutar rigima ta kullu.
A'a, in dai waka ce, Ashe ta fa sai an shiryo.
in dai waka ce dan garba. Wallahi ko nasara za mu aje shi.
yi mata kullu kashe ta fa sai ai Sai shiryo.
sallan na dan yawo baban sauri.
Da kai da waɗanda suke ta riga ka ni fa gaba ɗaya ban kyale ku.
dan bakar jaka a dawa ba.
Da kai da waɗanda suke ta riga ka ni gaba ɗaya ban kyale ku.
Sai mun ragargaji duk dangin ku.
Ashe shaluboyi ni na lura. Ko da nan cikin wadul da na duba ashe da irin dangin sa.
Ba da irin dangin su suna nan dan Sai garba.
kuma matan gidan da ke tarawa din maɗugo suke aika.
A wajen maɗigo.
Wance mun gane ki.
Mun ga mun gane ta dan garba. Eh wajen maɗigo ba ta. Yan mata kina ta ɓata matasa kina da tamba ma gane ba. Wawa munafukar Allah ba.
Aikin tafiya dawowa wanda ya tafi bai dawo ba ai tafiyarsa ba ta yi kyawu ba.
Mijinta fa da baban sauri dan ummu baban ummi. Mm.
Ya yi kyan tafiya dawowa wanda ya tafi bai dawo ba ai tafiyarsa ba ta yi kyawu Ni ba.
na san yan wajen waka ce dan garba baka saba ka ka rinka yin ihu ba.
Ka gani ba da ni ya kai rigimar ba.
Eh, na samu labari.
kai rigimar ku me yasa ka sako dan zaune Har su tali ma dan saude. Eh, dan nayi maka to ka na ce ka daina tabin yan gurmi na ce ka kwaje kanka nan garin mu ne na gurasa ban mu hori da cin koci ba shi yasa ka sako dan zaune Tutun da abin rigima ne to ba wutar rigimar ta kullu sani kashe ta sai an shiryo.
Allah ta duniya dan yawo baban sau da yan maganar Wani waka.
na same ka a birnin yunko, Eh, ina da ka je rabu.
ka kana layi na.
Haka aka yi dan yawo Ka baban.
je ni zalla matan manyan yunko suke ta hana ni.
Haka aka yi dan yawo baban sa.
Garba kowa naka.
Eh, maroƙin baki.
Maroƙa yunko.
Eh an yi haka dan yawo Yake baban.
Ali baban Saude.
Mm, Kada a yi maganan nan. Makabura ɗan Audu.
Eh, ɗan Shehu.
Yake Ali baban Saude.
eh, Kar da a yi maganan nan.
Makabura dan Kaje audu.
masa duna yarda.
Wani kuɗin sai ka zo dan audu.
Ka raga ɗaya ɗan yawo.
Eh, Na mai tuwon madokin baki.
eh, haɗa Alhaji Ibrahim Ka Dungu.
ai maganan nan.
Haka take ɗan yawo baban.
Kaje masa duna yarda.
Haɗa Alhaji Ibrahim Dungu.
Ibrahim Dungu shi ma. Na ce masa duna yarda. Bayan na zauna. Na haƙuri na gyale to sai na ji ana ta zaganka. Ka zo ka kana layina. Tuni da kai fa babu rigewa. Mu zuba mu gani dan hindu.
Dan karin kutumar.
Kai dai waka ishirin na nema.
Eh, yanzu ga guda Daga ɗaya.
ɗaya na fara ma kuma sha tara na nan jirgi.
Na nan jirgi. Na sakwata mai yawa.
Ni dai waka a Jakin wofi.
ma. To ga ɗaya na fara ma amma Eh.
kuma sha tara na jirgi ta. Mutuƙar fa ba ya sulun ba. To sha tara na jirgi ta.
Waƙa kake ko shirme.
Ba dai na. Eh.
Tsohon ɗan ƙwaya.
Charlie boy.
Ina jin kaɗan yawo babu.
Idan fa na tashi, idan na ɗau hanya ta, tun daga ‘yan kalaba na cire buje na.
Eh, ni zan bari sai na je tsahe. Eh, sai na je tsahe ɗan garba. Ita A'a, da 'yar bindi na.
tun daga ‘yan kalanan, Eh, ni za na cire buje na. In saka shaka ɗan saude.
eh, ni ma zan ta da 'yar bindi ta ɗan garba. Eh, Sai na je ni kusau na faka, yawwa ɗan garba.
talatan mafaradin na leƙa, lambar cire ta nan nan sauka. In samu uwar ɗan yindo. Ya fi ƙarin Har kwance.
ni ya mai fitsarin kwance mai kaza.
Zama dai an ce kina fi ƙarin kwance.
Eh, Rigin ɗinki ba za na taɓa ba, zan ɗauke kin ba ɗan eh, yanyan.
har ni ya mai kaza mungu.
Ashe mai da martani ba daɗi, biya kuma ta tafi kenan.
Uwar ɗan indo ta gada. Eh, muna yi. Allah suke aika.
Da akwai sauran maganan mu, sai mun gama wannan ɓarin. Mu je ga wannan mata, Allah ya- banza mai fasalin ƴan jogo.
Allah su kiyaye ka dan yawo baban zaune. Eh, dan bakar gajiya ba.
tarihina tun da na zo ne kano ne shekara ishirin da biyar na san jirgin sama bai hadari ba bai kashe bayin Allah ba to sai a lokacin ɗanyin Dan bakar kadara ya sauka dan yawo baban zaune. Eh, yawa. Eh, wani wajen har yanzu ba a yi shuka ba.
Daure ya biyo lashin yaya kuka bar ɗanyin Eh, wani wajen kana Kano har yanzu ba a yi shuka ba. Ka dan goma ƙauyen ku goma samu ruwa dan Sani gaji.
dan saurara mai da martani ba daɗi. Wajaran na zo ni Kano na sauka, can sai na ji wayo wayo. Asibitin Murtala na ga ya cika dan can na ji wayo wayo.
Menene ya faru dan yawo ba?
Dakata na leƙa asibiti na walshe La Haruna, ilaha can illallah.
ma na ji wayo wayo.
Me yake faruwa dan yawo? Ya aka ne kenan?
asibitin nasarawa Me yake faruwa?
amma ce kadi yayi dangan na je na ji wayo wayo Me ake yi baba?
yo ai na kara bincike mai kwari na samu likitoci mun tare mun tantona sakamakon abin da ya faru wai ashe uwar ɗan yindo ta zo kanan mata dabo cali da ta yi fitsari rannan an ɓarke da amai da gudawa ai ai ya kai barna dan yawo wajen mutum dubu duk ba su ya kai barno je aikin ka dan yawo baban sau ne ina jin ka isa dan wadul mai gurmi isa mijin jamila gurmi ka taba afirka
rigingina ba kaye ba wai na ji bayani kai da ka tashi kasa ɗin kana neman masu taka ka kira sajilo ka kira musa ɗan ba a mu ba da wanda garba ɗan diga duk su zo.
ba wanda za ya taya mu dan garba
ka kyale mu mu kaɗai magaya mu ka ba wanda babu wanda za ya taya mu
ke mun wace diddangin martani ba daɗi haba zalin ɗan hindu idan ka manta ka ce ni ba gudire ne ni wai sai ka can ko gwiwa ta eh dan bakar kadara dan yando
in ba ka manta ba allan batire ta gani faga ka eh ka ce mini rannan muna hira ka ce mini dai kai ɗan kamso ne ka ce mana dan kamso ne kai ko ka Ko manta ka manta eh
ka ce a nan garin ake jifanka a wajen shugaba ana ce kayi marisa a wajen shugaba ya roka Wata ke kare ka.
eh a wajen shugaba ya roka ne Ko ka manta.
eh ai ba ƙarya ne ba dan yawo baban saudi
A shaida wa ɗan indo. Ka ce za ka doke jagorata. Wazirin makafin iko waye masa jagora ne har suka je su birnin iko.
kun yando ne A dan yawo lokacin kana yalanka.
shi ne dan yawo baban saudi eh eh ya ka san sabon kamu ne eh yawa eh sabon kamu ne dan garba Akwai Yawa.
magana da take cirona kai bari in ana ta. Ka gani kul ba za na je yawo ba in har ban gyara gidan gado eh ba.
ka bar uwa da bula uba da hoce ka zo kana damu dan karin kuntum
Ni dai ni Ali ba za na tafi yawo ba in ban gyara gidan gado ba.
mujallan batire ta An mun bar gane ka ba tsohuwa da bakin kan tobi tsoho da bakar ƴar shara. Ai shi ka san arne arne ne ko ya shigo musulmin Allah ba za ya fasa arnancin ba.
dan bakar kadara ba
Dukan yaran ɗan Indo su ka san ba sa wargi in ba su kurɓa ruwan kwakwa gaba ɗaya ba.
arna ne su dan yawo baban saudi
Daban miya ke wanke su.
kai mai ba su tarihi na kana tali dan banjo ne ka kwala kai ni ne fa Ka faɗa mai sosai.
ka kwa kai tun sufa yana da rai mun shaida
ka manta a neja zuwa wafa ne don tsananin gulmarsa sufa ya kore shi ya rasa tudun dafawa shi ma dan banjan ne mun bi mamman duka mun bi mamman dudu idan ƙarya ne to ai balangada shaida ne balan gada shaida ne dan jaba eh mamman landuma shaida ne yana nan da ransa bai bai shuda ba eh eh wai kuma ka ce kai ba ka faɗa da ɗa da uba kake ta faɗan ka dari ya yake dan saudi ya yake Wa dan gaya ma duk wanda aka taɓa babansa dole magana In dai- idan dai ɗan nan ɗan sunna ni dai ne dan nan dan sun bayan shi mun san uwar dan garba ubansa wai wane ne ne ina dan da wai wane Sai ka ne ji tarihinsa wai ubansa wane ne ne dan yawo babansa ne ni ka ga dai ya san wata na ji har yana rayinta ni ma haka dan yawo ya san bana ni ma ya na tsine ji mu har yana rayinsu ni ma ya tsine mun dan garba
mu da mun ji ana ɗan yindo ɗan yindo ɗan yindo sunan uban ba ma gane wane ne shi ban ga- ban gane ba
sakamakon uwar ta lafi tsarin kwance aka sami cikin ɗan yindo a ciki waye ya taɓa ne wai cali ne fa ko ɗan yanyan Hanyar jan ne dan garba ai ni kan cuta ta kashe dan ni ni ba ni cin ƙazamin wani ni ma ba na jin gaza mun jirga jirga dan garba
mai da martani ba daɗi mu zuba mu gani dan waya daga ƙarshe ga wata irin magana ta na ce ɗan garuwa bai more ba ya zo kano da sandan garwa sai an ci shi ake mai to kyauta watakila dan mu omo ba ne a danne to watakila dan omo wata kai dan omo ne dan mu ya har abada ba a danne mu watakila dan an omo ce muna yin maula Eh, ai a ƙwarar.
murhun mu muke ci ba ta kashi muke miƙawa ba
dan garba malam mai shirya kasa na tafa da gwanin magana ni shuda mai bakin magana matsatsaku mai baki da yawa dan yawa uban sani jirgin sama ya da- na jin ka dan yawa jirgin sama za ya daga za ya daga dan yawa mai nawa mun bar shi ta mun bar shi sha tasha dan yawa uban sani matsatsaku mai baki da yawa shuda mai bakin magana kai jirgin sama za ya daga mai nawa mun bar shi ta sha Allah Allah Allah
manyan malamai na kano
suna ji waliyan allah nan na kano suna nan dan garba jingin a Kano.
ku zo mu yi wa allah da masu yin wa'azi na kano Eh, suna nan dan garba
don allah ku zo mu mu taru ku zo mu fitar da bakar jaraba bakar jaraba dan bakar kadara dan bakar jaka adawa sarki kash in ma banda kano wa zai dauki bakar jaraba Allah ki duniya dan garba eh
kano gidan tausan jama'a gidan tausan jama'a dan ta garba ɗebo yan kowa jaraba sai ya zaka dan ta yawo zo ta kai sun gada kowa sai ya zaka dan yawo uban sale eh har sai riga Allah sarki
Idan yindo ka gada yarban lami gindi da ciko.
eh mai gindi da suko mai katan kaya kamar adaka eh yawa mun jikin waka Uwar dan yindo ka gada mai gindi da ciko.
eh mai katon duri kamar adaka ina jin kaɗan yawo ban sali Sage masa can da haka yawa
mu kai shi kwana.
dadiro zaki ko auren zaki arniya Za ta yi mara aure a Kano.
ai ce mai dan garba
Allah.
Allah ayyukan Allah eh Ta ce ya so matarsa wai za ta yi mara aure a Kano.
ai sai dai gar a kuma dan garba Yi, to ai ta yi mara aure a Kano. Guda na sa bashin kuɗi da yawa.
Eh, ga shinkafa da miya ga wiwi ga kwaya a wai sama kai abun kunya baka bar shi bane dare ya yi kuma sai su yi mar golo da eh har yawa yanzu abun kunya baka bar shi bane Mm,
kai ko kana zaton mu ba mu sani bayan ya gama hajji musa na sada ga magana bayan ya kunce zani ya zo shi gida wai za ya saka dan banza mai bakin har alade yake dan ya uban sali eh bayan ya kunce maka zani Yawa.
ya zo shi gida wai za ya saka in waka ce wata za mu dada yawa Waƙar ko guda ashirin ce, eh yanzu guda biyu mun kama da ta.
mu da kai bana babu rage Babu Eh, rage.
babu rage dan Ya ya zato da ya sulhu muke.
eh
Uwar ɗanyen do ta gada, eh jaba mai baki ni da goma na san maganar. Kai ko a maɗugokin tsere sa'a dukkanin mata tsoron ki.
Doron ki suke wajen maɗigo arewa kin zarce sa'a. Eh, Mata tsoron ki.
eh, uwar ɗan indo ta gada mai tuwo a gada. Eh, ko ni ma ya sun zaki mini.
Haba.
Allah kuwa.
Maya sun za ta maka, uwarka ai yafarka Eh.
take. Ubanka kuma yafarka yake.
Yawa kuma suna nan.
Kullum sai kai musu sujada.
Yawa ko ko mu je ku zo an nuna muku ku gani. Yawa. Eh, ni ba ɗan tasko bane.
Yau ai jali. Babbar magana wata rana fade. Babbar magana wata rana fade. Ni zato na makara.
Ya makara in dai wajen waka ce ya makara ɗan yawo ban sali.
Kaga dai. Na san shekaru da yawa. yi damuna ta je tsakiya jali ni na san babu fari wajen zance a kasar wallahi duk zan kwata ban da sa a danya uban sali
idan damuna ta zo ta ni na san a kano ne ba ai fari ai ai bana sai dai Allah ya tafi da uwar wani ta zo ta tayar da bakar jarma gefen kano an fara fari wallahi ba ruwa dan usman fara Ha, fari oga- ga- kashe kama sun fara fari ga ogar ya zo dan garba gashi ba ruwa jama'a a tashi bakar jaraba ku kori bakar ku kori bakar jaraba eh Na ji kana neman gindin zama na baruwa ai ba naka bane.
a'a ba na sa bane danya uban sali Baba yawa na baruwa ai ba naka bane.
na ibawa kakaf ba na sa bane danya uban Na ji sali balaka ta kowai ka ce, Eh.
balar dinawa su ƙarya magana.
yake Yo ai ba naka bane.
bala ta ko na raba ayan godi Sai ka je Legas, eh Si ma kulli ya sama.
shi ma kunni a dawa danya uban sali yawa Eh.
Mm.
Zara mai tuwo ta wudil tawo.
Eh, ita ma ta ba Ta mu gada.
bani kuɗi da yawa Yawa.
saboda mu zage bakar jaraba.
Ina bakar jaraba ɗan yarba.
Sunan wannan waƙar waƙar ɗan cirani a Kano.
Da ɗan tirani a gada. Eh, ɗan tirani a Waƙar gada.
ɗan cirani a gada.
Ɗan tirani a gada ɗan. Eh, alƙalin ƙungiya na fahimta. Shi ma ya ba.
Bari ya tai magana.
Eh, ga kuɗi ta ba mu.
Ta ta ce, karɓi kuɗi nan don mu zage bakar jaraba.
Bakar kadara mai baki da guba.
Jaraban rami baki da guba.
Eh,
Yo ai sani da aka ji da akwai wata yar magana da na san kwata na yi tafiya da ta ji nan na maganar sai ta irin gefe ta ce ita ai ba laifinta ba ne Wace ce ɗan ƙarya take munafuka?
ta ce Eh, ai ba laifinta ba ɗan ne ƙarya take munafuka.
shi da haka ja sai na tambaye ta na ganta ta ɗauko kwano hannun da daga babu miya Daga ya babu miya,
hannun da daga babu miya arniya kuta ta ƙarfar ƙafa. Bakar kadara.
sai na ce ke ya na ganki daga babu miya wani ɗan indo jaraba ta ce na je na yi na ya bani miya sun ƙi su bani miya na ce me sanya haka sun ƙi su bani miya saboda haifu bakan jaraba Ga ɗan bakar kadara ɗan bakar jaka a dawa. Eh.
na haifu bakan jaraba yawa sai na sa burin wasa ya taba eh yawa sai na sa burin wasa sai ya na taba tambaye ka na cece wai cikin nan wasan ka miji ta ce kai alikwa ta kai cin ne da yawa ni dai a cikin na san dubban jama'a amma wanda na fara sani a cikin masu cikin na san da biri dai shi ma na ba shi gurin eh burin wasa ya mata dan dan garba eh To sakamakon nan da biri shi ya sa kika haifu bakar jaraba. Tafi can da gayanki ba mai baki wuya. Barnar da kuke a kanan dabo in ban da manzon Allah. Tuntuni ya yi roƙo a sama da al'arishin mu ba sai ta sai haɗe.
ta haɗe dan garba eh Allah ya sa ya Barnar da sanya kuke a Kano.
sila yana jin ka dan garba eh In ban da Allah ya rufo asiri al'arishin mu fa sai ta haɗe.
eh ka sa riga eh kana ta dariya kana da tamba mu san ka bane wawa ka gane mu mun ga ai su ba shi kuɗi da yawa.
wawa dan garba Sun kawo da miya.
Eh.
Da dare ga golo da ya yawa.
dauka ba mu san ka bane dan garba a ba Da dare ga golo da ka yawa.
ɗauka ba mu san gaba Umar Musa da Riki.
Eh, alƙali.
Alƙalin fahimta.
Yawa.
Shi ma ba da kuɗi da yawa.
Mm.
Saboda ina je magan jaraba.
Eh,
Shi na faru wanda kace magana.
Salu, Gashi gashi- abuna nan.
eh, ina nan muna nan tare ɗan Gane garba.
zancensa kake.
Muna nan tare ɗan yawo bai Tare sani.
da shi ya Da kura ɗan sale.
garba jiwaye garba wancan na tasha Eh.
na na'iban nan da kaje faɗi shi ma zuwa kori ba ce fa maza ce bakan jaraba bala bako bala bako bala bako kura bala ba ko tuni yayi magana ya ce fa maza ce bakan jaraba alhaji haruna dan bakwaci ni yayi magana dan ba da haruna yana magana yace a Kano mutanen matashin bakan jaraba
eh musa mai sai da kasa mai tofi a sama na sale Musa na sale rai ya dade akwai haruna bip sakataren na'ibawa wanda ya bamu kudi Mai sai da kasa yawa
Taliboyi na'am shi Musa na sa da kai magana Eh.
mu tun farko shi mun ka sani shi mun ka sani musa na sale mai sai da kasa tun da can ma shi ne mai sai da kasa wallahi shi ke sai da kasa dan garma eh eh, shi ya fito da kai dan bakan jaraba eh har kana kana zagi ne a wai kasa ya ce mu muna kayin dutse mu arna ne wai na ya faɗi bara kuwa
jama'a ku bincika hotonsa na kasa ɗinsa na farkon fara ya rigarsa take shin ya rigarsa ta ya ya rigarsa take dan yawo ban sali ni su da mai bakin magana aku mai baki da yawa yau wani matsatsaku mai baki da yawa ban sali ni su da mai bakin magana aku mai baki da yawa yau wani matsatsaku mai baki da yawa
More music at houseofsongs.com.